أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بيانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake kaddara komai wanda cikin kaddara wasu ne za mu iko sake saduwa da juna domin ci gaba da takaitaccen darasi a cikin wannan littafi mai albarka na addawa da kafi liman sa'ala an dawa shafi wanda aka fi sani da الداء والدواء لا يكون مالي محمد بن ابي بكر بن القيم رحمه الله تعالى دو سيدي غباتا من ذاك ساق القشن masayin addu'a wal qadar mun kare shi ne kuma mun zo karshen shi ne a duk da ana mu ku ana ku bai unwani ba amma a wannan nuska yayi unwani eh unwanin yace ibtiba'ul khairi wash sharri bil amali malam a wannan fasali da ya gabata ya ɗauko bayani inda ya kogo wasu tambayoyi ko wasu shubuhohi wanda kuma ya ba da amsa a kansu shi ne shubuhohin wanda suke a ganin a yi dogaro a kan ƙaddara kaɗai ba tare da mutum ya yi wani ƙoƙari ba domin ya ke cewa ya ƙoƙari ta hanyar samun wani abu suka ce idan abin da mutum ya kaddara a kaddara mishi zai same shi a in kamun na buɗewa biyu ko da abin da mutum ya roƙa idan an kaddara mishi zai samu wannan abin ko ba zai same shi ba to ba zai same shi ba ko ya yi addu'a ya yi addu'a ko bai yi addu'a ba wasu suka ce ko ya roƙa ko bai roƙa ba to in bi wannan abin zai same shi to zai same shi zai samu wannan abin kaga anan su ya suka wani dan da adda ma'ana suka ban adda suka nuna ko adda ba ta wani amfani kisa suka ce ma la fa'ida ta kunta babu amfani a cikin addu'a jama'a ta biyu su kuma suka ce a a addu'al ita a yi ta ibada ce Allah zai bada lada a kanta amma dai ba tare da an samu wani sakamako a kan abin da aka nuna ba to ka kusan su ma ƴan uwan can ne kawai su banci ne kawai sun ci za a iya samun ladan aka adda tun da ibada ce jama'a ta uku su ne wanda suka ce su kuma a ita addu'a kawai wata alama ce wadda Allah ya sanya ta dan a gane a alama alama ce Allah ya sa ta kamar a take nuni cewa abin da mutum yau an biya musu amma ba wai sababin yin addu'a ba ne shine sababin biyan bukata kana su ma wannan sun yi kama da nabiyin wa'ila to sai ibn al-qayyim ya kawo ismi na uku yace shine gaskiya cewa duk abin da aka kaddara shi to Allah yana kaddara shi ne ta hanyar sababi duk abin da kaga ya samu mutum to ta hanyar sababi ne haka Allah subhanahu wataala yake kaddara al'amura da sababi shi yasa malam ya kawo a maganganu da dama ya nuna cewa shiga aljanna ta hanyar aiki kaga aiki sababi ne na shiga aljanna haka nan shiga wuta ma ta hanyar aiki haka nan malam yake cewa cin abinci shine sababi na ƙoshi shan ruwa shine sababi na ƙoshi zuwa wajen iyali shine sababi na samun ta halmalin yake cewa da ƙarshe ya ce wannan yake cewa a hankali da kuma nusus na shari'a da fitra halittar da Allah subhanahu ima dan adam da kuma yau da gobe ta al'ummomi da suka gabace mu a bisa saɓanin jinsinsu da saɓanin addinansu da saɓanin mazhabobinsu da suke bi duk sun tabbatar cewa babu sun tabbatar cewa a neman kusancin Allah subhanahu ta'ala da neman yardar shi da kuma ihsani da aikin kinki yake suke cewa yana daga cikin manyan sabubba wanda suke janyo alkhairi hakanan kuma kishiyoyinsu kishiyoyin wa'annan to su suna daga cikin manyan sabubba wajen janyo abin da ya shahi sharri sai mala ƙarshe yake cewa fa mastujili ba fa mastujili ba ni'amillahi wastudifi wastudifi at niqamahu bi mithli da'atihi wa taqarrub ilayhi wal ihsan ila khalqihi yake cewa babu abun da ake janyo ni'imomin Allah ma'ana mutum a abin da mutum zai yi ya samu wata ni'ima Allah ya mishi ni'ima ko kuma abin da mutum zai yi Allah subhanahu wataala ya ishe mishi wata ukuba tashi kamar biyayya ga Allah subhanahu wataala kamar neman kusancin Allah subhanahu wataala kamar kyautata ma halittar Allah subhanahu wa ta'ala to malam anan sai yayi unwani sai yake cewa abu sani wannan ko dukkan nuskan ne suka zo ko kuma dai waɗanda suka yi tahdidi ne suka ga cewa wannan unwani ya dace a dora shi tunda za ga wasu nuskokin ba a kawo wannan to a wannan nuskar ne zamu ake cewa intibatul khairi wa sharri bil amali haduwar alkhairi da sharri da sababin aiki ko a ce alaƙar alkhairi alaƙar samun alkhairi da samun wani abu da na sharri da mutum zai yi to duka suna da alaƙa ne da aiki ma'ana ayyukan da muke su ne suke zama wajewa sababin samun alkhairi da muke samu a duniya ko a lahira hakanan ayyukan da muke su ne suke zamantowa sababin sharrin da zai same mu a duniya ko a lahira malam yake cewa wa qad rattaba Allahu subhanahu wa ta'ala husul al-khairati fi dunya wal akhirah wa husul ash-shurura fi dunya wal akhirah fi kitabihi al-a'mal malam yace Allah subhanahu wa ta'ala ya rattaba kama a ce ya jiranta ko ya alakanta ko ya sanya samuwar alkhairai a duniya da lahira da kuma samuwar sharurruka a duniya da lahira a cikin littafin shi Allah subhanahu ya sanya su ya sanya samu wannan abubuwan alal a'mali ta hanyar aiki ma'ana ya danganta su da aiki samuwar dukkan wani alkhairi to yana da alaka da aikin da mutum zai yi haka nan samuwar dukkan wani sharri yana da alaka da mutum zai yi kenan kaga wannan dan malami ne cewa wannan shubha wadda suka kawo ta ga abin da yake warware ta qur'ani ma yana warware ta tunda addu'a aiki ce addu'a aiki ce kuma sababi ce kenan samu wani wani abu da muke so tunda addu'a sababi ce aiki ce to addu'a tana daga cikin manyan sabubba da suke sawa mutum ya samu wani ya samu alkhairi sannan kuma wani aiki daga cikin su kuma kamar barin addu'a kamar saba ma Allah to shi ma daga cikin sababi babba wanda suke sawa a mutum ya samu sharri ko kuma ya samu sharruka haka Allah subhanahu wataala haka ya sanya wannan abubuwan a cikin littafin shi a cikin alqur'ani malaka cewa turattabu lijaza turattabu lijaza'i ala sharri wal ma'mulu ala al-illati wal musabbibu ala sababi wa hadha fil qur'ani yazidu ala alf mawdi'i malaka cewa haka Allah subhanahu wataala ya jiranta ko ya sanya sakamako akan sharadi ya tartiba ko aha tartiba aljazai ala sharti to muna iya dauka tartiba aljazai ala sharti Allah subhanahu wataala ya jiranta ko ya sanya sakamako akan wani sharadi sakamakon da mutum yake so ya samu to sai da Allah subhanahu wataala ya sanya wani sharadi wanda sai mutum ya taka wannan sharadi zai samu wannan sakamakon sai ma yace wal ma'lulu ala al-illati hakanan wani hukunci wanda zai za a same shi wata illa wani wani hukunci wanda wata illa wani aiki zai sa a same shi to dole sai an yi wannan aikin tukar za a samu wannan hukuncin shine al-ma'lul kamar yanzu a ce kamar yanzu a ce illa da ta sa aka yi kaza to wannan illa ita ta sa aka samu abu kaza ma'ana wata illa ce ta sa mutum ya samu ya kamu da mara misali ana mana kaushin lafiya sai mu ce saboda ya sha ruwan galas kaga illa ce ta wajibu ta samu walmi mura shine al-ma'lul kenan al-ma'lul hukuncin da illan wannan ta wajibta shi to dalilin wannan illan ne aka samu wannan hukunci mala yace hakanan wal musabbibu ala al-asbabi hakanan abun da ya zamanto shine aka kaddara ya zamanto sababi to ya samu ne a abu sababi abun da aka kaddara shi ya zama to sai shi ne sababi to ya samu ne ta hanyar sabon wannan abu al-musabbibu abin da yasa aka samu wannan abu to an same shi ne ta hanyar ta hanyar sababi ta hanyar aikata wannan abu yanzu idan mutum ya ci abinci ya koshi to menene sababin samun koshin shi da yi shine cin abinci kaga al-musabbibu shine al-aqlu al-musabbibu ko shine al-al wanda ya wajaba samun sababi ko a ce sababi shine wanda ya wajabta samun almusabbib koshi koshi shine almusabbib to da haka me ya zama wajabta aka samu almusabbib shine asam shine cin abinci haka nan mala yace wa hadha fil qur'ani wannan kuma hukuncin wannan al'amuran a cikin alqur'ani mala yace yazidu ala alfi mawdi' sun fi waje dubu wanda haka za a same shi in dai mutum yana karanta qur'ani haka zai samu duk inda Allah subhanahu wataala ya ce an samu kaza to dalilin dalilin kaza kullum muna yawan wadin wannan aya Allah ke cewa zahara al-fasadu fil barri wal bahri ya Allah ce me bima kasabat aydin nas banna ta bayyana a hili da sarari ko a ce a teku da sarari sai Allah ce da sababin abin da mutane suka aikata kaga shine ya janyo samun wannan samun wannan banna to da haka duk abin da mutum zai samu ko abin da zai samu to zai samu ne ta hanyar wani sababi da haka kuma wannan yake nuna cewa yake nuna maka yanda ibn al-qayyim yake da kinaya yake da kula kwarai daga gaske da ta hanyar alqur'ani mai girma ta yanda yayi magana yake cewa wannan wajejen ko wannan al'amuran sai ko jidu alqur'ani kaga wannan ke nuna maka cewa ya bibici alqur'ani tun daga hoko har karshe ya gano wannan abin haka kuma ake so musulmi ya zama yana da inaya da littafin Allah subhanahu wataala saboda shi alqur'ani dama daga cikin hikimar da ta sa Allah subhanahu wataala ya saukar da shi shine dan a yi tadabburi a cikin shi kitabun anzalnahu ilayka Allah ce liyadabbaru ayati dan su tadabburi su yi tunani a cikin al'amuran su sai mu gano wasu al'amura wanda dole sai an yi tunani za a same shi malam yake cewa haka al'amarin yake samuwar wani sakamako da sharaɗi samuwar wani ma'alul yana tare da illa ne samuwar wani abu da aka da ya zama to shi ne musabbibi to yana tare da sababi ne malam ya ce fataratan haka Allah subhanahu wataala yake jera wannan lamarin a cikin littafin shi to shine malam zai bayyana nau'i'ika wani wani lokaci zai zo a nau'i kaza wani lokaci zai zo a nau'i kaza wani lokaci zai zo a nau'i kaza to shine zai zai fara yi mana bayani malam yake cewa fataratan yurattibu al-hukm al-khayri aw yurattibu al-hukm al-kawni ko والامر الشرعي يقع على المستقيم يرتب الجزاء على الحكم الكوني والامر والامر الشرعي والامر الشرعي على الوسع والناس له اذا يرتب الجزاء to wani lokaci Allah subhanahu wataala haka ne a nisa kamar musa malam yace wani lokaci Allah subhanahu wataala yana jeranta ko mu ce yana sanya sakamako ya sa a yasa a samu sakamakon wannan akan wani hukunci na kauni shine hukuncin da Allah subhanahu wataala ya kaddara shi ya rubuta shi tun kafin halittar duniya wal amru shar'i ko a ce wal hukumu shar'i shi ma da wani al'amari ko wani hukunci na shari'a yan Allah subhanahu wataala yana sanya sa yana sanya samun wannan sakamakon ne alal wasfil munasib lahu abu sa sifa wadda ta dace da shi wannan hukuncin hukunci kauni ne ko hukunci shar'i hukunci kauni malamai suke cewa shine abin da Allah subhanahu wataala ya zartar da shi ya kaddara shi abin da Allah subhanahu wataala ya kaddara wannan abin zai faru ya rubuta a lauhil mahfuz wannan abin sai ya faru wannan shine hukuncin kawai wannan kuma babu abin da yake hanawa ya faru wani lokaci zai iya faruwa zai iya zawa afon zai iya zawa abin zai iya kasancewa cikin da hal abin da Allah subhanahu baya so hal abin da Allah subhanahu baya so kaga Allah subhanahu baya son ka baya son kafirci amma ya kaddara za a samu wasu bayi kafirai da za su su bude ta musu su ki bauta mushi Allah ya kiyaye sa alƙawari wala yarda li ibadihi al-kufr amma kuma a cikin hukuncin shi kawai ya kaddara a samu kafirai wanda za su wanda za su bauta mishi wannan kuma da wata hikima ce wanda shi kadai ya san wannan to wannan shine hukunci kawai hukunci kawai a shi dan adam bashi da zabi bashi da zabi ko ka so ko baka so ba haka wannan al'amarin zai kasance sai dai jidda hukunci ne kauli na kaddara kamar yadda muka gani a can baya addu'a za ta iya yin tasiri in ma wajen ta kawar da shi ko ta rage mashi ƙarfi ko kuma ya zo ya same ka daga baya kuma ya same ko kuma afuwan a addu'ar wannan tsaka ci karo da wannan kaddara kamar yadda muka gani a can baya to wannan shine hukunci kawai hukunci shar'i shi kuma al-hukmu shar'i ko kuma al-amru shar'i shine abin da Allah subhanahu wataala ya umarta bayi su aikata wanda ya sanya shi a shari'a cewa ku yi kaza a baku kaza ku yi sallah ku yi zakka ku yi azumi wannan duka hukunci ne shar'i to shi hukunci shar'i shi ba me ake cewa shi abkuwar shi kamar abkuwar shi ba dole ba ne baya lazimta dole wannan abu sai ya Allah subhanahu wataala zai iya ba da umarni amma wani ya ki zai iya cewa a yi sallah wani ya ki to to hukuncin shar'i ya ya ya me ake cewa hukuncin shar'i yana iya faruwa kuma yana iya kyan faruwa yana iya afkuwa yana iya kyan afkuwa amma shi hukunci kauni shi wannan kawai bayi ba su da wani makawa wajen faruwar wannan abu Allah subhanahu wataala ne zai kaddara wannan abin ko su ya faru Allah ke buga cikin alqur'ani wa ma asabakum min musibatin ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم سلفت إلا في كتاب من قبل أن نبرأها Allah ke cewa babu wata musibar da su same ku to face a cikin littafi rauni masu zama rubuta tun kafin ma mu halicci halitta Allah subhanahu wataala ya rubuta wannan abin da zai kasance kaga wannan shine hukunci kawai to shi kuma hukunci shar'i shi abin da Allah subhanahu wataala zai nema a aikata a yi sallah a yi kaza Allah subhanahu wataala zai iya umartar bayi su yi wannan abu kuma su yi shi kaga Allah ya ya umarci ya ya umarni kafirai da imani amma suka ƙi yin wannan imani daga cikin musulmi ma akwai wanda za su bijire su ƙi bin hukuncin Allah subhanahu wataala to wannan Allah subhanahu wataala yana jera yana sanya sakamakon samun sakamako ta hanyar hukunci kauni ko kuma hukunci shar'i alal wasu munasibi ba a bisa sifa wadda take wadda ta dace da shi malam zai bada misali sai ke cewa ka ƙaulihi ta'ala kamar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala falamma ata wa ammanuhu anhu qulna lahum kunu iradatan khasi'in Allah yake cewa wannan yana bada labari akan Yahudawa falamma ata wa ammanuhu ko ate banu Isra'il lokacin da suka yi girman kai suka bijirce ma abin da suka bijirce suka aikata abin da Allah ya hane su aikata sai Allah ce qulna lahum sai muka ce da su kunu iradatan ku zamanto aladdu ku zamanto a afwan ku nutu ku zamanto birrai ku nutu zan ku zamanto birrai khasiki da kuna kaskantattu kaga wannan kissa ce ta ashabu sabt wanda ake cewa ashabu sabt wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai sabbin qawlan was'alhum عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعبدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم, ويوم لا يسبتون لا تأتيهم Allah ta cewa kazalika na buluhum bima kanu yasukun wasu jama'a ne wanda kawai Allah subhanahu wataala yake so ya jarrabe su ya ga cewa sun ci wannan jarraba ko bisa ci wannan jarraba ba su sun zama to suna yin farauta kuma suna kusa da teku hadiyatul bahr ma'ana suna kusa da da me ake cewa wajen kama kifi to kawai sai aka ce musu kawai kafiye kafi kama kifi wasu ne to shi ko babu ranar da kiyin zuwa kamar ranar asabar kawai sai ake so a jarraba su a gani kawai yanzu da aka hana su wannan kamun ce rana asabar ko shi kuma asabar sai kiye ta karuwa ko kiye ma huto ya bar ma gindin teku kai ya huto waje ta wasa yana ta kiwo shi saboda annan na ci ba a kama shi sai Allah ya so jarraba su to suka kasa cin jarraba wasu daga cikin kasa cin jarrabawa suka ce to ai farauta ne aka hana mu ko ba wai kamun kiye ba to ko sai su zo su yi tarko ranar juma'a akwai ranar sun da su zo su yi tarko ba sa kama shi ba kawai su je su sa abin kamun kiyi a cikin a cikin tekun wannan kawai ya sabari kawai ya kiyi ya zo ya taru yawa a ciki kawai wannan ladi su su kwashi to kaga sun yi farauta ko su farauta ba sun yi farauta sai da ita ma wannan ta shiga cikin ma'anar farauta to shine Allah ya ce lokacin da muka hana su da suka afon da suka yi girman kai suka yi tsawon kai suka ki hannuwa da abin da muka hana su sai muka ce su zaman toban rai Allah ya maida su ban rai da aladu khasi'i da suna kaskantaki kaga wannan sakamakon mine ne sakamakon samun wannan aikin da suka yi sakamakon mai da su da aka yi bagai da alaƙi shi ne kin yin umarnin kin bin umarnin Allah da ya hada ya ce musu kaski kira suka ki suka suka ya ke suka yi wannan abu kin yin a halin da Allah sauran ta'ala yi to wannan kaga shi ne sakamakon kuma wannan hukunci ne kauni sannan kuma yana tare da sakamakon shi Allah ya kaddara dama a cikin a cikin ilimin shi ya kaddara hakan zai faru to amma sakamakon da ya janyo aka suka samu kansa a wannan hali shine aikin da suka yi aikin da suka yi kaga wannan nuna kenan shi shi wannan shi sababin da da yasa suka samu wannan abun shine kin bin umarnin Allah subhanahu wataala sai suka samu wannan sakamakon ina fatan dai ana fahimta ko mala yace falamma asafu nan da qaba qawlihi mala yace wa qawlihi ta'ala da fadin Allah subhanahu wataala falamma asafu nan taqamna minhum Allah ce lokacin da suka fusatar da mu in taqamna minhum bani isra'ila su ma dai sai muka musu uquba ma muka musu intiqami muka yi hushi a gare su waye muka musu azaba shine ma'ana in taqamna minhum kaga wannan su ma ana ba da labari a mutanen banu isra'ila ne ko kisa ce ita annabi Musa da Fir'auna ne ko ce da banu isra'ila cikin suratul ahzab falamma atafu nan taqamna minhum lokacin da suka fusatar da mu Allah ce sai muka musu inda bai muka musu azaba muka musu hukuba kaga menene sakamakon sakamakon da Allah subhanahu wataala ya musu sakamakon yana da alaka ne da ni da kusatar da Allah subhanahu wataala suka yi sun yi abin da suka sa Allah subhanahu wataala ya yi fushi to da Allah ya fushi kuma sai ya musu ya sakauta musu akan wannan aiki da suka yi to haka za mu gani duk abin da Allah subhanahu wataala zai wani sakamako zai zo shi to yana jiran sa akan hukunci kauni ko hukunci shar'i kaga wannan abin da ya shayi hukunci kauni kenan sai kuma Allah yake cewa wasa'iqu wasa'iqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah Allah yake cewa wasa'iqu wasa'iqatu wanda yayi sata ko a ce barawo ko barawo da barawniya sai Allah ce faqta'u aydiyahuma ku yanke hannayensu don son kama idan aka kama su sai Allah ce jaza'an bima kasaba wannan kuma sakamako ne dalilin abin da suka aikata nakalan min Allah wannan wata hukuma ce wadda suka samu daga Allah subhanahu wata'ala kaga wannan sakamakon a cikin hukumar wannan a cikin hukunci shar'i a hukunci shar'i Allah subhanahu wata'ala ya sanya yin sata sababi ne na na yanke hannu wa'annan saboda me aka yanke musu hannu saboda sun yi satan saboda dalilin satan ne da suka yi Allah subhanahu wataala ya ya kaddara cewa za a yanke musu hannu ko a ce Allah subhanahu wataala ya sanya yanke hannu ya sanya yanke hannu da dalilin yanke hannu shine yin sata ko kasa sakamakon yin sata kaga wannan abin da ya shahi al'urubat kenan a cikin al-hukum shar'i sannan kuma abin da ya shahi aiki na lada abin da ya shahi as-sawab malam yake cewa qaulihi ta'ala fadin Allah subhanahu wataala إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فوجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما Allah yake cewa kaga lalle wa'inda a kaga lalle musulmai maza da musulmai mata muminai maza da muminai mata da masu biyayya daga cikin maza da masu biyayya daga cikin mata da masu gaskiya daga cikin maza da masu gaskiya daga cikin mata da masu haƙuri daga cikin maza da masu haƙuri daga cikin mata da masu tsoron Allah daga cikin maza da masu tsoron Allah daga cikin mata wal mutasaddiqina da masu yin sadaka daga cikin maza da masu yin sadaka daga cikin mata wasa'imin da masu yawan yin azumi daga cikin maza daga da masu azumi daga cikin mata wal hafizina furujum haka nan da masu kiyaye gaban su masu kiyaye al'awarsu daga cikin maza da masu kiyaye al'awarsu daga cikin mata sai Allah ke cewa wa zakirin Allah kafiran da masu yawan ambatan Allah da yawa daga cikin maza da masu yawan ambatan Allah da yawa daga cikin mata sai Allah ya ce a'adda Allahu lahum Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada musu magfiratan Allah ya tanzada musu gafara wa ajaran azima da kuma lada mai girma wannan sakamako ne Allah ya musu akan aikin lada ko a ce sakamako ne akan aikin lada Allah ya sakauta musu da wannan abin da da aljanna da kuma gafara sai da Allah subhanahu ya gafarta musu to kwana kuma ya ba su aljanna to yanzu menene ya zamanto sakamakon samun wannan gafarar da suka yi shine musulunci wannan aikin alkhairi da suka yi na ko sun zama musulmi sun zama muminai sun zama masu biyayya masu gaskiya masu haƙuri masu tsoron Allah masu sadaka masu haƙuri a masu azumi afon sannan ko masu kiyaye gabansu da masu da masu da ambatan Allah da yawa to wannan sai zaman to shine sakamakon da Allah subhanahu wataala ya musu kenan kaga dalilin samun wannan sakamako dalilin wannan aikin da kai Allah subhanahu wataala anan ya sanya samun aljannarsu da samun gafararsu dalilin wannan aiki na alkhairi da suka yi sai Allah subhanahu wataala ya sanya wannan sakamako ya zamanto a gare su kenan wannan abin da ya shahi nau'i da harko nau'i na harko kenan shine Allah subhanahu wataala yana jeranta tartibul jaza'i ko adal hukumi me kada a wajen ku tartibul jaza'i adal hukumi al-kauni wal amru shar'i an al wasf al munafi Allah yana jeranta sakamako ne ko yana sanya sakamako ne akan abin da wani hukunci kauni ne ko kuma hukunci shar'i ne yana sanya sakamakon wannan alal wasf al munafi a bisa sifa wadda ta dace daidai idan idan abin da ya shahi hukunci ne kauni to wannan sakamako yana zama akan sifar ta dace kaga su yahudawa da ko a cikin isra'ila da suka sa'a ma Allah a yanayin sifar da suka sa'a ma Allah a yanayin sakamakon ya zo shi hakanan su ma hakanan a cikin al'uqubat a cikin al'uqubat shi ma a cikin al'amru shar'i al'amru shar'i shi ma kaga a yanayin da a me ake cewa a yanayin da hukuncin ya zo shi a haka ne sakamako ya zo shi idan shi ne su sun yi kamar sun kama kamar ba su kama ba sun kama shi ne Allah ya da su kamar mutane Allah sauya kamar mutane kamar ba mutane ba ka gane ko to haka shi ma wanda ya zamanto ah, wanda ya yi sata kaga shi ma sai aka yanke hannu saboda hannun da ya sata to gobe ya yi ba ya yi sata duk da wannan me ake cewa akwai wani wanda ya kawo wani wata tufa hashi la albasa ne ko iya tunawa wanda yake cewa ya za a yi a ce hannun hannu hannu in ta yi sata a yanki da ko wannan ne abul ko abul abul kahiya ne wallahi na dai mance ko wane ne to sai wani yake mushi wani yake cewa ai abin da yasa aka yanke hannu ba dan abin da ta dauka ba saboda ta ci amana ne saboda amana ta ci ne aka leka aka gani to shi yasa aka mata wannan sakamakon haka nan kaga shi ma akan abin da ya shafi ayyuka na lada ai- abu- ai- aikin ba da lada shi ma sakamakon sai zo daidai da aikin su daidai da sifar abin da suka yi kawai sun bi Allah sun yi kaza sun yi al- sun yi kaza to yi sakamakon ya zo daidai da wannan sifa wadda ta dace da su sai ma yake cewa nau'i na biyu wata watan yurattibuhu alaihi bi sigati shawti wal jazaa'i haka ne ko bi sigati shawti ko wal الشرعي اي شوط بصيغه الشوط والجزاء wani lokaci Allah subhanahu wataala yana jiranta yana jiranta wannan hukunci a cikin alkur'ani da siga ta ash-shart wal jaza shine sharadi da kuma sakamako sharadin yin kaza shine zai sa mutum ya samu sakamakon kaza sharadin yin kaza shine mutum zai sa mutum ya samu sakamakon yin kaza malaki cewa ka kaulihi ta'ala kamar fadin Allah subhanahu wataala يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم Allah yake cewa ya ku wanda kuka yi imani ya Allah ce idan dai kuka ji tsoron Allah da Allah ce ya Allah kun furqanan Allah subhanahu wataala zai sanya muku mafita a cikin lamuranku wa yukaffir ankum sayyi'atikum sannan Allah zai kankare muku zunubanku ko kusakuranku sannan wa yaghfir lakum kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muku kaga sharaɗin menene sharaɗin samun eh, menene sharaɗin mutum ya samu mafita a cikin lamarin shi shine tsoron Allah hallo sharaɗin mutum ya samu sakamakon Allah ya gafarta mishi ya kankare mishi laifukan shi shine tsoron Allah kenan kaga Allah anan ya sani sharaɗi na samun mafita a cikin lamari shine tsoron Allah kenan kaga anan sai mu ce wanda bai yi tsoron Allah ba ha, ba zai samu wannan sakamakon ba to ka gani mala yake cewa haka nan fadin Allah subhanahu wataala fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din Allah yake cewa fa in tabu wa qamu salata idan dai suka tsaye da sallah kafirai kenan idan dai suka tsaye da sallah afwan idan suka tuba wa qamu salata suka tsaye da sallah wa atu zakata suka bada zakka Allah yake fa ikhwanukum fid din wannan ɗan uwanku ne a addini a wannan yanayi kaga menene sharaɗin ƴan uwantaka ta musulunci shine musulunta kawai sallah tuba kaga tuba ya hada musulunta yada yana kafiri to yanzu ya tuba ya zama musulmi sannan kuma yayi sallah yayi zakka to yanzu sun zama ƴan uwa a addini kaga da kai da su a ɗaya kuke hukuncin da duka duka hukunci ɗaya za a muku shi sa manzo Allah a hadisin wancan da muka karanta na ibn umar da yake cewa ko hadisin hadisin ibn umar na yake ta ulunta no qatilan nasa yake cewa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yake cewa fa iza fa'alu zalika qashin hadisin asamu minni dima'ahum wa amwalahum idan dai suka yi hakan to yanzu sun kare ni da zubda jinanan su ma'ana kare ni sun zama musulmi shi ko musulmi ba a kashe shi sai dai idan shi ma ya taka wasu fa'idodi kamar yadda magana a cikin hadisi to sharaɗi na su zamanto ƴan uwanmu a addini shine su tsaye da sallah su tuba sannan kuma su bada zakka to daga sun cika wannan sharaɗin sakamakon su shine sun zama ƴan uwa a cikin addini malakita wa qawlihi ta'ala da fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa alla istaqamu ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa Allah yake cewa wa alla istaqamu da a ce su aljannu ana magana akan aljannu mu'mine ko aljannu eh, wanda suke ba mu'mine ba wa alla istaqamu ko a ce da mut- da mutane da aljannu la- wa alla istaqamu da a ce sun tsaya sun samu istiqama ala tariqati a bisa hanya ta imani hanya ta musulunci Allah ya ce la asqainahum da mun shayar da su ma'an ghadaqa wani ruwa mai yawa da mun shayar da su ruwa mai yawa shine ni'ima ko a ce ƙoramomi na cikin aljanna to kaga sharadin samun Allah subhanahu wataala ya shayar da su ya shayar da su da ƙoramomi na aljanna ko Allah ya sakauta musu da aljanna shine tsayuwarsu da za su yi su yi istiqama kenan yanzu idan ba a samu istiqama ba ba za a samu wannan sakamako ba kaga aljaza'u wash-shar mala yace wa nazaibuhu irin wannan yawa a cikin shi a cikin alqur'ani in dai kaje kana za ka gansu Allah zai ce maka faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu sannan Allah ya ce wa man ya'mal su'an yujza bihi duk wanda ya aikata wani mummunan aiki to za a sakauta mishi sai daidai da aka sakauta mishi shine dalilin sharadin a ai- aikin ya ake cewa a sakamakon da ya yi sai aka mishi a- aka aka sakauta mishi akan wannan sharadin sai malai yake cewa wataratan a wani lokaci ya ati bi lami ta'lil zai zo da lam at-ta'lil lam wanda take wanda take zaka zaka bayyana ka za ta wadi maka miye illa da tsa Allah subhanahu wa ta'ala yi wannan abu akwai lamu ta'lil shine kamar da zo ta yi bayanin cewa menene yasa Allah subhanahu wa ta'ala yayi kaza kamar fadin Allah subhanahu wa ta'ala آه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بما حلقت متند الجن يسأل الله تسيدا سمانا بوتا كاكا ليعبدون وانا لام التعليم دو سنة تبا لام التعليم يعني أما لام التعليم نه ما لا يكتوى كقوله تعالى كما فدن الله سبحانه وتعالى ليدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب game da alkur'ani Allah ke cewa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun sai Allah ce liyadabbaru ayatihi wani littafi ne muka saukar zuwa gare ka mai albarka sai Allah ce menene illa da aka sauka aka sauka alkur'ani saboda ni sai Allah ce dan su yi tadabburi su yi tunani a cikin ayoyin alkur'ani sai Allah ce waliyatazakkara sannan kuma dan saboda ma'abuta hankali su wa'aztu da abin da ya zo a cikin alkawari na galgadi ko kuma na na na inzari da kuma bada bushara kaga me yasa Allah subhanahu wataala ya faɗi daga cikin illa ko daga cikin a, illa ta sa aka sauka aka aka sauka alqur'ani akwai dan ayi tadabburi dan a karanta shi dan a wa'azu da abin da yake ciki shi yasa ba wai an karanta alqur'ani ba wani lokaci a, ana ganin kawai sai ga hikiman ana ana ana wohintar da hikimar ana karanta alkur'ani amma ba tare da mura'at kiyaye wa'annan ne yake cewa hikimar da Allah subhanahu wa ta'ala ta sa ya alkur'ani ba kisa Allah ki gama alkur'ani Allah ki gama manzon sallallahu alaihi wasallam Allah ke cewa taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ya manzo Allah bamu saukan maka alkur'ani ba dan ka wahala dan ka tsaya ka yi wahala ka ka ka ka ka ka me yake cewa ka wahalatar da kanka ko akan wasu abubuwa a'a ya Allah ce illa tadhkiratan liman yakhsha kawai qur'ani an san kashi ne dan ya zamanto wa'azi ne ga wanda yake tsoron Allah kaga kenan waliyata zakkara ulul albab kenan kaga wannan sakamakon ya zo shi ta hanyar lamu ta'lil kenan yanzu sharadi ko a ce samun sababi na samun tadabburi a cikin alqur'ani a shine a afon eh me ake cewa eh, sababi na samu na a haƙƙaƙa illa ta sa Allah subhanahu wa ta'ala alqur'ani shine at-tadabbur amma mutum zai karanta alqur'ani babu tadabbur to ba zai iya babu tadabbur ba zai iya haka ba zai haka wannan illan ba ma'ana bai tabbatar da wannan hikimar da ta sa Allah subhanahu wa ta'ala saukar da alqur'ani ba to in kana so ka tabbatar da wannan hikimar to sai ka yi tadabburi a cikin alqur'ani wa qawlihi ta'ala da fadin Allah subhanahu wa ta'ala malaikata wa qawlihi ta'ala da fadin Allah subhanahu wa ta'ala litakunu shuhada ala nas wa yakuna rasulu alaikum shahida Allah ki faɗi game da wannan al'umma wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan Allah ce haka muka sanya ku wata al'umma zababbiya sai Allah ce saboda ni litakunu shuhada ala nasi dan ku zamanto masu shaida ga mutane sannan ku kuma wa yakuna rasulu alaikum shahida sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto mai bada shaida a gare ku to wannan kaga sababi da za mu zamanto dan me yasa muka muka zamanto masu bada shaida saboda Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin ummatan wasaf al'umma ce wadda zaɓin da Allah ya mana shine ya zamanto sababi mu zamanto um, eh, eh, shuhada a alal nas sannan kuma mu manzo Allah sallama ya zamanto ya bada shaida akan mu wannan kenan daga cikin nauyuka nau'i na gaba malam yace wa taratan ya'ti bi adati kai allati litta'lil wani lokaci Allah subhanahu wata'ala zai kawo sakamako ko kuma ya kasancewar sababin wani abu sababin samun wani abu alkurani zai yi bayanin shi ta hanyar kai kai wadda take zawa litta'alil bi adati kai da lafazi na kai wanda yake zawa amma litta'alil kenan wanda yake zawa dan ayi bayanin illa da ta sa aka yi wannan abu kamar fadin Allah subhanahu wa ta'ala kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum ana magana akan menene akan akan ganima ko akan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ya ba mu'mini na na ganima saboda kai ya zamanto kawai a wannan na nan yake cewa kai ya zamanto kawai dulatan bainal aghniya kai ya zamanto kawai a- ake ce abu ne wanda za a runga wannan in shi tsakanin kawai mawadaci wane ba wannan wane ba wannan a ne saboda su ma talakawa su samu kenan talakawa su samu a samu a raba ma fa Allah rasuli min al falillahi wal rasuli wal dhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabili Allah ce kai la yakuna kenan abin da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya ba ku ka samu ta hanyar ganima ko kuma ta hanyar kawai fai'u ne kamar kawai kuka same shi ba tare da wani yaƙi ba ko ka je kuka samu kawai dukiya a bilis bisa Allah ya ce ga yanda za a yi a hudda ma a hudda ka san manzon Allah a hudda ka san Allah subhanahu wataala ya sashi cikin fi sabilillah a ba masakin a ba waye sai Allah yake cewa dan saboda dukiya kace zamanto kawai abu ne wanda kawai ake ake yake yawo ko tsakanin masu kuɗi kai banda talakawa kaga wannan sakamakon da Allah subhanahu wataala ya sanya haka ya sa ko a ce sababin da Allah subhanahu wataala ya sa ya sanya samun ganima dan ta zamanto kowa ma ya samu akwai talaka wanda shi ba shi wanda tana yi wani gaban shi ma da ya rike kuɗi a ɗan jima to amma kaga daga an mushi wannan shi ma da yanzu ya samu zai ɗan ji daɗi malaki ta wa yati wa tawatan yati bi babi bi ba as-sababiyya wani lokaci kuma zai zo Allah subhanahu wataala zai kawo a sakamako a cikin alqur'ani zai kawo shi ne ta hanyar ba a sababiya ba ta sababi ba wadda take nuna sababin da aka da yasa aka yi aka yi wannan abun a cikin alqur'ani kamar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala zalika bima qaddamat aydikum kun samu hakan ne bima qaddamat aydikum ay yani abun da yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya jiru uqubar wannan da aka musu idan uquba ce abun da yasa aka musu wannan to sababin shine abun da hannunsu ta aikata saban da suka yi sai Allah subhanahu ya kaddara musu wannan samun wannan hukuba haka Allah yake hudi wa qawlihi bima kuntum ta'malun da abun da kuka zamanto wannan an muku sakamako ne bima kuntum ai da sababin abun da kuke aikatawa Allah da ya hudi a cikin alqur'ani yake cewa yake ba da labari game da bayan shi تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا كلا مما رزقناهم في آية فلا تعلم نفس ما أكفي لهم من قوة أعين يتي جزاء بما كانوا يعملون Allah ce wannan sakamakon da aka musu an musu sakamako ne da sababin abin da suka aikatawa tunda kaga ta tajafa junubun Muhammad madaji su musu bauti da dare sannan kuma suna ciyarwa da abin da suke da suka samu to sai Allah subhanahu wataala ya musu wannan sakamako kaga sababin sakamakon da suka samu dalilin ayyukan da suka yi ne Allah ya ce bima kuntum taksibun sannan kuma shi ma dai da an muku an musu sakamako ne da sababin abin da suka aikata a cikin suratul a'raf Allah ce zalika bi annahum ya zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati llahi Allah ce dalilin haka zalika wannan bi annahum dalilin su suna kafirce ma ayoyin Allah subhanahu wataala to hakan kuma sai ya zamanto sababi na yi musu uquba to duka wannan yana nuna mana yadda Allah subhanahu wataala yake jera yake yake sanya sakamakon samun alkhairi a samun alkhairi ko kuma samun sharri akan a cikin alkurani ta dalilin abin da mutane suka aikata ko ta dalilin kaza ko akan wata sifa ko akan hukunci a alhukumul kauli ko akan alhukum alhukum shar'i to amma dai kawai abin da malai yake bayani wannan ba wai abu bane wanda zai zo shi akan yanayi da akan nau'i daya wani lokaci zai zo akan wata zai zo akan abin da ya shahi alhukumul kauni wanda za a yi bayanin shi ta hanyar wata sifa da suka saboda dalilin samun wata sifa akan akan wata sifa ko kuma akan wata hukuma ko akan wani aikin lada to kuma wani lokaci sai a yi sai a je wani toshi akan aljaza'u wa shar shine kawai sharadin ka samu kaza ka yi kaza idan wannan abun alkhairi ne sababin samun shi shine kaza idan wannan abun sharri ne sababin samun shi shine kaza a wani lokaci ko kuma ya zo a yi bayani akan lamun ta'alim me yasa aka yi kaza saboda saboda saboda wannan kaza kamar dai malam ko abin da yake so ya nuna a cikin wannan babi so ne yake dai ya ƙara yin raddi ga wa'incan wanda suke ganin cewa sababi baya aiki kawai babu wani abu da yake ake da sababi kawai abu ne kawai in Allah ya kaddara shi zai zai faru wannan abu kayi kayi amfani ka aikata sababin wannan abu ko baka aikata ba idan kuma Allah bai kaddara ba duk yanda kai kaga ba yayi wannan wannan amfanin ba to kaga da ke ana magana ne akan siyakin addu'a to da haka kuma anan sai mu ce to addu'a ita ma sababi ce haka kamar yadda alqur'ani ya nuna cewa sababin samun alkhairi shine aiki to kuma ita ma addu'a tana daga cikin sababi wanda yake taimaka ma mutum yayi aiki ya samu addu'a ya samu alkhairi to kaga ita ma ya ya sa ta addu'a ta zamanto daga cikin sababi tunda su suna so ne su kore tasirin addu'a malam yake cewa wa taratan ya'ati bil maf'uli li ajalihi zahiran aw mahzufan wani lokaci Allah subhanahu wata'ala zai sanya samun sakamako akan wani abu akan wani hukunci kauni ko shar'i a ta hanyar amfani da al maf'ulu li ajlihi al maf'ulu li ajlihi a wajen malaman nahawu suna cewa shine ismi ismun mansubun yuzkaru fil jumlati li bayani sababihi ko li bayani sababi ismun mansubun suna ne wanda yake zawa da wasali sama amma ana ambatan shi ne kawai dan a yi bayani ne ana ambatan shi ne a jumla dan a ce me yasa aka yi kaza me yasa aka yi kaza mafuli da ajali Allah subhanahu wa ta'ala yake hodi a cikin alqur'ani wa atun nisaa sadaqati a وآتوا صدقاتكم آه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما ina ji ko ita ce akwai dai aya da take magana akan me ake cewa shine al-mafulu li ajli to mala anan ya kawo misali take cewa ka qaulihi ta'ala kamar fadin Allah subhanahu wa ta'ala fa rajulun wa mar'atani Allah ce fa rajulun wa mar'atani ممن ترضون من الشهداء أن تدل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى wannan ana magana akan abin da ya shahi hukuncin rubuta bashi ayal bashi kenan ayal mudayana ya da zai mu za ta yankin bidaini ake magana to a rubuta idan babu rubutu fa in lam yakuna a idan babu rubutu me ake cewa faktuhu ya da zai mu za ta yankin bidaini idan ajin musa faktuhu ولست بينهم ولست بينهم كاتب ولا ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علم فيكتب ولي يزال عليه الحق ولا ولتك الله وأن لك ومن يكتب ولا يأبى كاتب أن يكتب فليكتب ولي يزال عليه الحق ولتك الله ربه ولا تكن شركا ها ولا تكن من شركا فإن كان الذي عليه الحق ها سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فلي ولي ويستشير شيء من ذلك أكي مغنى تيوا أكن إذن يزمنتو wanda shi ya ɗau bashin safihan au da'ifan wawa ne ko kuma dai mai rauni ne ba za iya ba iya rutawa ba to sai yake cewa to ayi imla'i falyuwi alladhi alayhi alhaq wa littaqillaha rabba sai Allah yake cewa sannan kuma wastashidu shahidai da min rijalikum to kusa ku sanya shaida mazabi daga cikin ku to da aka ce to idan babu maza fa ku sanya shaida maza daga cikin ku wanda kuka yi wanda kuka yi da su sai aka ce to idan babu maza ma sai aka ce fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani to a samu namiji daya mace biyu sai Allah ya ce min man tazuna min ash-shurai wa inda aka yarda da su daga cikin shaidu sai Allah yake bayani menene illa ta sa aka sa mace biyu namiji daya sai Allah ya ce an tadilla ihdahuma fa tuzakkira ihdahuma al-ukhra saboda idan ɗaya ta mance ɗaya suna mata saboda ka san mata suna da rauni to sai aka sa mace biyu namiji daya Shi.
mace za ta iya mancewa saboda wasu al'amura to idan ta mance in aka zo aka yi bayani an ce ai an yi shida kaza kaza kaza inda ta mance ta ce a an yi kaza an yi wannan abin karan a wani ta tana mata to kaga wannan an sanya sakamakon sakamakon da Allah subhanahu wataala ya sa aka sanya wannan ah, sharadin da Allah subhanahu wataala ya sa aka sanya wannan shine saboda mi saboda idan ɗaya ta mance ɗaya ta tana ma ɗaya shine fa tuzakkiru ihdahum al-ukhra malaka ta wa ka qawlihi ta'ala kamar fadin Allah subhanahu wata'ala mhm an ce na ina ne maf- wanne ne mafi da ajali mafuli li ajlihi an al-masdariyya an al-masdariyya kaga suka kaga anan an an yani al-masdar al-mu'awwal ne fi mahalli nasb mafuli li ajlihi eh وفي قوله تعالى كما فدم الله سبحانه وتعالى أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين saboda kakku faɗi saboda kakku ce ko kuma kakku ce ranar tashin kiyama kakku ce inna kunna an haza ga- an an- inna kunna an haza gafili Mm.
mu mun zamanto mun gafkana da wannan ba mu san wannan abun ba Mm.
Allah ya ce mun kawo muku wa'azi ne a Allah da yake bada labari wa idza akhadha wa idza akhadha nakita wa idza taqal jabal fawqa man ka'annahu dhillatun wa dhanna anwa tudu khudwatinakum bi khudwatikum bil wa idza akhadha rabbukum min min zuwrihim zuwriyatihim ashara ala anfusihim alastu bi alastu bi rabbikum qalu bala sai Allah ce shahidina to mu- su mutane suka ce shahidina mun shaida ko Allah ce mun shaida an taqulu yawmal qiyamati saboda kar ku je ku ce ba tashi alkiyama kar ku je ku ce mu mu san hakan ba sai Allah ya ya aiko muku ya ya sa dan adam sun yi shaida sun yarda da cewa Allah shine Allah alastu bi rabbikum to ku kun amsa to shahidina mu ko mun shaida saboda ka a zo ranar tashi ranar tashi alkiyama ku ce ba ku san hakan ba to kaga abin da sababin da Allah subhanahu wataala ya sanya shaida shi menene shine saboda kan mutane sun ce sun mance to shi Allah subhanahu wataala ya shaida a lokacin da aka yi malakita wa qawlihi ta'ala da fadin Allah subhanahu wa ta'ala an taqulu inna ma unzila alkitabu ala qa'ifatayn min qablina saboda kakku ce kawai an sabkar da littafi ne akan waɗanda suka gabace mu ba a sabkan mana ba mu ba a sabkan mana ba, saboda kasu zai ce eh, an sabkar da littafi ne akan qa'ifatayn min qablina akan waɗanda suka gabace mu jama'u ko jama'a guda biyu da suka gabace mu amma mu ba a sabkan mu ba aw taqulu inna ma إنما أشرك أبونا من قلوب كنا أن غافلين من الغافلين وكنا وكنا زوية من بعد آه وأن تكين سورة الأعراف الأعراف تكين سورة الأنعام ني، آه قل تعالى وأتلوا وأشان ونا وتقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا وكنا زوية من بعد آه، أو تقولوا إنما إن أنزل الكتاب أها على طيب من قبلنا وإن كنا عن دراستنا an gaba su milagafilin ba saboda ka kuje ku ce ai an sabkar da littafin ne akan wasu wanda sun gabace mu kuma ai mun raukana da mu zo mu karanta wannan littafin ne mu darasa shi to a da to yanzu dai an sabkar muku to Allah subhanahu wataala ya sanya sabkar da littafi dan ya zamanto sababi ne na shaida na mutane su san cewa Allah subhanahu wataala ya aiko manzanni ya ka hujja ya kawo musu hujja saboda ka ajira ta shi kiyama a su je su yi san wannan ba أو أو تقول لو أن أنزل علينا كتاب lakunna ahada minhum Aha.
Faqad ko kuma kan ku ja'u.
je ku ce cewa da an sauka mana littafi to da mun zamanto a al'umma ce shigayya to kaga kenan an saukar da littafi sai malai ke cewa ai karahiyata ai karahata an ta koyo ai dan kan ku je ku dan saboda ana kyama kan ku je ku wada haka kin ne to shi yasa Allah subhanahu wataala sai ya saukar muku da littafi saboda kan ku wadi kaga sababin da Allah ya sa aka saukar da littafi dan saboda kan mutane su samu hujja su ce ai ba a musu kaza ba ba a turo manzanni ba ba a saukar da littafi ba mala yace wa taratan wani lokaci ya ti difa sababiyya zai zo da fa can baya da magani ba ce ko alba'u sababiyya nan kuma zai iya zawa a alba'u sababiyya ba ita ma ta nuna sababin da yasa aka yi abu kamar faɗin Allah subhanahu wataala fakazzabuhu fa'aqaruha sai Allah ya ce fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawwaha fakazzabuhu suka ƙaryata annabu salihu mutanen shi da suka ƙaryata shi sannan kuma fa'aqaruha suka soke wannan tabuwa suka kashe ta sai Allah ya ce da suka yi haka nan fa fadamdama alaihim kaga sababin da yasa Allah subhanahu wataala ya musu wannan azaba fadamdama Allah ya rugugu da su me sababin saboda kazzabuhu sun karyata shi sannan kuma suka suka soke wannan sabuwa da Allah ta fadam da alaihi wa bi zambihim ai bi sawu bi zambihim fa sawwa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ta wa qawlihi ta'ala fadam Allah subhanahu wa ta'ala fa asu rasul rabbihim su ma dai mutanen fir'auna fa asu rasul rabbihim suka saba ma wa manzan da aka aika mu sai Allah ce fa akhadha fa akhadhahum akhadhatan ghabiya sai Allah ce sai muka kama su kamu mai tsanani a kaga sababin da yasa Allah ya sa fa akhadhahum sababin da yasa Allah subhanahu wataala ya kama su shine saba wa manzo da suka yi kaga Allah subhanahu wataala ya sanya ya sa ya sanya sharadin kin biyayya ko a ce sababin saba wa manzo ya zama to sababi ne na samun kamun Allah subhanahu wataala shine uquba ta Allah subhanahu wataala Allah ya kodi fakadzabuhuma fakanu minal mughlikin sai qaryata wa'innan manzanni guda biyu da aka aika musu annabi Musa da da da, da Harun da Allah ce fakanu minal mughlikin sai suka zamanto daga cikin halakakku kaga sau bin da suka zamanto daga cikin halakakku shine qaryata wa da suka yi kaga ko ba wai Allah subhanahu wataala ya halakar da su ne babu wani sababi ba to inda haka ne aina sai a ce Allah subhanahu wataala ya zalunce su Allah kuma ya dauka haka da haka kenan sai da suka yi wani sababi tufana Allah subhanahu wataala ya ya halakar da su maliki ta wata watan ya ce yau karatun nan a tasiri ne malai ce wata watan ya ce bi adati lamma malai ce wani lokaci zai zo da adati lamma da amfani da lafazin lamma adat shine kayan aiki ko a ce amfani da lafazin lamma addalatu ala al-jaza amma lamma wadda take nuna sakamako wadda take nuna sakamakon da yasa aka yi kaza kaga falamma asafuna in taqamna minhum kaga lamma asafuna lokacin da suka fusatar da mu sai Allah ya ce in taqamna minhum sai muka yi musu uquba kaga sakamakon da da suka samu sababin shi shine sun fusatar da Allah subhanahu wata'ala mala yace wa taratan ya ci bi inna wa ma amila fihi wani lokaci zai zo da lafazin inna da kuma abin da inna take aiki a cikin shi kamar faɗin Allah subhanahu wataala innahum kanu yusari'una fil khayrati lalle su wa'annan annabawa sun zamanto suna gaugawa ko wa'annan salihan bai da aka zani da aka zano har da zakariya da sauransu da da annabawa a cikin su da maryama Allah ce su wannan sun zamanto ne suna gaugawa cikin aikata alkhairi to menene yasa a sababin da yasa suke suka samu wannan suka samu wannan alkhairin to saboda suna gaugawa ne cikin aikata alkhairi Allah ke cewa wa qawlihi fi diddi haulai hakanan Allah ya faɗi cikin kishiyoyin wa'annan innahum kanu qawma sau'in fa aghraqnahum ajma'i Allah yake cewa saboda su sun zamanto mutane ne mummuna miyagun mutane ne Allah ce fa aghraqnahum ajma'in sai kuma muka halaka su gaba ki da sabon da Allah ya sa ya halaka su saboda sun zamanto miyagun mutane ne su ma wa'ancan annabawa ne sun zamanto abin da yasa Allah subhanahu wataala yasa sun je yasa yanzu da su inna mukanu sa bi karatu wa dana wa kanu la khashi'in to saboda sun zamanto suna gaugawa ne cikin aikata abin da ya shafi alkhair malika ta wata watan ya ti bi adati laula wani lokaci zai zo da adat na laula addalatu ala intibadi ma qawla ma ba'daha laula lafazin laula addalatu ko alauti ba fi ma qablaha bima ba'daha laula wadda take nuna haduwar abin da yake gabanta da abin da yake bayan ma'ana alaƙar abin da yake gabanta da kuma abin da zai zo bayan ta shine ma lai bada misali yake cewa ka qaulihi ta'ala kan fadi Allah subhanahu wa ta'ala falaula annahu kana min al-musabbihin la labitha fi batnihi ila yawm yub'asun kaga ba dan ya zamanto me sababin da yasa ya zamanto Allah subhanahu wataala ya ya ya ya tsayarfar da shi me sababin da ya hana shi ya zamna a cikin cikin kishi har zuwa ranar tashin alkiyama sababin shine tasbihin da yake kaga ba dan yana yin tasbihi ba tasbihin ne da yayi shine ya zamanto sababin ba ya zamna ba a cikin cikin Allah ke bada wa menene faltaqamul hutu faltaqamul hutu huwa Allah Allah ke cewa a lokacin nan sai kihi ya haɗe shi kuma yana cikin yana cikin yana da yana cikin teku to don nan kiyin ya haɗe sai Allah ki ba labari ba dan ba ya zaman to yana ba daga cikin masu yin tasbihi ba to da ya zama da ya kasance a cikin wannan ko da ya zama a cikin wannan cikin kihin har zuwa ranar tashin alkiyama kaga sababin da da Allah subhanahu wataala ya tsaddara shi ne sababin da zai tsirtar da annabi a Yunus alaihi salam shine yin tasbihi kaga kenan da haka mutum bai ce ba ai to kawai inda ma ya kyale bai yi komi ba da Allah in Allah ya kaddara zai tsirtar da shi da zai tsirtar da shi mala ya ce wa taratan ya ci bi lau addaratu ala shamti wani lokaci zai zo da lafazin lau wanda yake nuni akan sharadin sharadin wani abu ta qaulihi ta'ala kamar fadin Allah subhanahu wa ta'ala a walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum Allah ya ce da a ce su sun aikata su yahudawa da a ce sun aikata abin da aka musu wa'azi akan shi lakana khairan lahum ko bani isra'ila da ce sun aikata abin da aka musu wazi a kan shi lakana khairan lahum to da hakan ya zama musu alheri kaga me zai sa me zai sa a abin da zai zama musu zama to musu alheri shine su aikata abin da aka musu wazi kenan idan musu aikata wannan abin da zai musu wazi ba to wannan abin ba zai zama musu alheri ba karshe sai dai zama to ya zama musu sharri to kaga sharri ma da ya zama to musu dalilin wani aiki da suka aikata dalilin sun ki wa'azuwa da abin da aka wa'azar da su ya yi zamanto sababin zama shari a gare su amma inda sun wa'azu to ya zama da da ya zamanto sababi na samun alkhairi a tare da su sai malam yake cewa wa bil jumlati malam yace a takaice ne duka wannan bayanan da nayi malam yace a takaice ne fal qur'anu min awwalihi ila akhirih alqur'ani tun daga hukun shi har ƙarshen shi sarihun fi tartibil jazaa'i bil khair wa shari wal ahkam al kawniyyati wal amriyyati ala al asbabi Qur'ani bayanin shi lamarin shi a hili yake wajen jeranta sakamako sakamakon na alkhairi ne ko na sharri ne a akamul kauniya ne hukunci ne wanda Allah subhanahu wataala ya riga ya kaddara su tun kafin halittar duniya wal amriyatu ko kuma al akamul amriya ne na shari'a cewa ayi kaza a bar kaza Allah ya jeranta su ne alal asbabi ya kaddara samuwar su akan sababi ne da abin da za ka yi to ga sababin da Allah subhanahu ya sa aka samu wannan abu malam yake cewa bal tartibu ahkami dunya wal akhirah wa masalih wa masalih ma wa mafasilihi ma ala al asbab wal a'mal malam yace bari ma kai jeranta hukumce hukumce ma na duniya da na lahira da abin da ya shayi maslaha ta duniya da kuma maslaha ta lahira da kuma mafasid mafsada ta duniya da mafsada ta lahira to duka wannan su ma samu su yana tabbata ne ta hanyar sababi yana tsaya ne ta hanyar aikata sababin su da kuma ai da kuma aikin da zai zamanto shine sababin samun wannan abu kaga wannan zai nuna zai nuna maka cewa a duk abin da muka gani a baya na cewa addu'a ba sababi bace ba ita wace sababin sabuwa ko kuma wata da fa'ida to duka waɗannan ayoyin da aka yi bayani su bushe duka wannan magana tunda Allah ya nuna mana ƙarra gama a duka wannan misalan gama babban misali na addu'a shine fadin Allah akan Annabi Yusuf alaihi salam falaula annahu kana minal musabbihin kaga addu'a nau'i ne na tasbihi kuma ayi malamai ma sun ce addu'a tashi ko tasbihin nashi ya naho ko ya kumshi tsarkake Allah subhanahu wataala sannan ya kumshi kadaita Allah shine ya kumshi tauhidi sannan kuma ya kumshi shine bayyana lehi bayyana lehi kaga ya ya ce su la ilaha illa anta ya tsarkake Allah ya ya kadaita Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuma subhanaka ya tsarkake Allah sannan kuma ya bayyana cewa shi mai laifi ne inni kuntu minaz zalimin to sai Allah ya lebe kaga wannan addu'a kenan kenan addu'a ita ce ta sababin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsayar da Annabi Yusuf alaihi salam daga cikin cikin ki sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala dan ya nuna cewa ba ma shi ba kamar da magani akan wancan hadisin duk mu'minin da ya ruke addu'a da tasbihi to shi ma zai zamanto sakamako ne na Allah ya tsaratar da shi daga cikin dukkan wata damuwa Allah ke cewa fa najjayna hu min al-ghammi sai Allah ce wa kadhalika nunjil mu'mina haka kuma muke tsaratar da wani su ma idan suka wuce addu'a ko suka wuce abin da ya shahi tasbihi kaga wannan yake nuna cewa addu'a tana daga cikin aqwal asbab kamar da malam Yahudi sune babban sababi da yake janyo alkhairi ko ko babban sababi da yake iji wani abu wanda ya shahi a sharri insha Allah ta'ala ina ji malam Mahmud anan za mu dakata duba da mun yi dogon karatu kenan darasi na gaba insha Allah sai mu iya sa shi